رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثوب ناولين الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدك فناولته حديث منافركو كيرو كما حديثي ne sahihi muslim ya fidda shi 299 haka nasa'i a ƙari kan abin da muke da shi ana hadisin ya ƙarƙare zuwa ga al'imamu abu hurarta Allah ya ƙara mai yarda ya ce wataran shi ne bayina wataran manzan Allah sallallahu Alaihi sallama yana cikin masallaci iz sai ƙala sai ce ya aishatu ya aisha ya suna kiransa harfin nida harafin kira in za ka kira mutum sai ka ce ya ubangiji mukan ce ya Allah ya rasulallah za ka ce da ɗanka ya bunai ya waladi ita wannan ya harafi ce na kira harfin nida sai ce ya aisha ya kira ta ko ga umarni sai ce na wile ni sau miƙo min tufa miƙo min tufa ko ka ce wani ƙyalle faƙalat sai ta ce wace ce mai cewar ta faɗa tana ba da uzuri inni la'usalli mun zalla ai ba na salla ai ha ba ta salla kamar ya yanzu ka shigo gida ka ce da matarka ba ni ƙur'ani sai ce ai ba na salla me abin fahimta shikenan ba za ka taɓa fahimtar ba ta sallah a matsinta na kafira ba uzu billah to haka ta faɗa ya manzo Allah ai ba na sallah ma'ana ina cikin jinin al'ada kuma gashi ka ce in baka wata tufa to nan sai ta fahimci kamar to in ma mace na da haila to a ce ta miƙo wani abu an gane ko matsala ne miƙo min hulan nan wance mai komin agogona ina haila sai annabi ya ce da ita wanda kaga mu shine warakamu an mana bayani sai ce innahu laysa fi yadiki a lafazin muslim inna haidataki laysat bi yadiki yau ai ta haila ba a hannunki take ba wannan daga cikin abin da yasa wasu ke gana a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai hailarki ba a hannunki take ba a iya ma rike ƙorani ga mai haila bisa doron wannan hadisi don ya ce ina haibata ke laisat biye da ke hailar ke ba a hannunki take ba ba ni tufar kawai suka ce to shi kenan a rike ƙorani kenan a wannan fahimtar amma duk da aka sai mace la mafi kyawo a bari sai tsarki ya samu sai dai kuma idan juzi'i ne wanda ba ƙorani ba cikakke fana walathu sai ta bashi اقرأ
أخبرنا قتيبة عن عبيدة عبيدة عبيدة أنا هناك ميتي عبيدة كما تقول عن عبيدة عن الأعمش وحول الثوب وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدي ما كانت تقارب قال إسحاق أنبأنا معا- أبو معاوية عن الأعمش بهذا الاسم hadisi ne sahihi wanda muslim ya fitar da shi haka abu dawuda mai tan da 61 tirmidhi 134 nasa'i 171 da ya gabata a baya ibnu maja 632 ad-darimi 790 da ainihin 8 da kuma 105 da dubu da ɗari da goma sha ɗaya wa haka za imamu ahmad kuma subhanallah wuri wajen goma sha ɗaya ya fitar da wannan hadisi na'am cewa hadisin Qutaiba daga Abida shi kuma daga Al-A'mash A'mashu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili wanda shi uba ke cewa wato ma shafani fil hadisi mithla ma shafani al-A'mash tare da ina tadlisi har shi uba ke cewa na isan muku tadlisin mutum uku nabi su yaɗa sabi'i al'amash da kuma qatada arabtum jamil to wannan hadisin ya kai ga ainihin tare da ya hawala sanadin ko zuwa ga isaac ibn ibrahim rahawai kenan ibn rahawai shi kuma ce haddasa jarir ibn abdulhamid عن الآمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم ابن محمد shi wannan jikan sayyidina Abubakar ne arabtum yake cewa nana Aisha tace qala li rasulullah manzon Allah ya gaya min wannan ba falala ce fa ce annabi ya gaya min kuma a gaban su akai wannan umarnin ita aka bata wanda ya gaya mata shine sayyidul khalqi ajma'in qala li rasulullah ya laha min azama ya laha min jamal ya laha min rif'atil maqam wal makan wadannan mata sun tafi da falla Allah ya kara musu yadda tace annabi ya ce da ni nawilinil khumra kaga shine fassaran asaw bai ko ba ni khumra al khumra yani hasira an gane can saub ne ce hasira shine ko kuma kace sajjada duk dai ne ba ni hasira tabarma irin ta karauno ko kace tabarma kalanga tabarma irin ta kaba asali ita ce hasira ana ce mata kalanga ana ce mata wadda aka yi da karauno saɓanin eni ko kuma a'a sajjada wato sallaya 'yar ƙarama wadda aka yi da ainihin tangar dabino a raftun ba ni faƙuntu sai na ce da annabi sulus ta ce in ni ha'iz ya munzu Allah a ina cikin jinin haila na sa hannun ɗauka in baka sai ya ce da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam laysat haidatuki fi yadiki yau ai hailarki ba hannunki take ba kaga ɗaya ne da hadisin da ya gabata bambancin lafazi ne kawai qala ishaq ishaq sai ya ce shine ibnu ibrahim shine dai ibnu rahawai يتي أنبأنا أبو معاوية عن الآمش بهذا الإسناد مثله والحديث الصحيح نعم كينا وانا نمك تشيوا ميهيلا كان إيسا تعيكي ما يقول شيء ما تعيكي با هنا
باب ضبط الحائد الخمرة في المسجد بابي دكي مغانا كويا هلت ميهيلا تشيغ مسلاتي تعيش مفيد أكو سننت فيتو دكي دكي إمام النسائي سيد الزتكار عرفتم؟ نعم أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان محمد بن منصور ابن ثابت ابن خالد الخزاعي سفيان ابن أيينة مهم.
عن منبوذ منبوذ ابن أبي سليمان نعم عن أمه أمه إتشي أم منبوذ أنا كده أنت أم منبوذ منبوذ فكما كتش وانا كي جيفا da shi kenan to ma a ka'ida ai suna baka Allah da suna araftum na'am أن ميمونة قالت cewa maimuna ita ce maimunatu bintul haris al'amiriya al-hilaliya daga cikin matayen manzon Allah ne sallama wato matar annabi ce sunanta barratu annabi ne canza suna ɗin ya sunanki ta ce barra barra nagartacciya ke ne ce canza sunan saboda Allah ce wala tuzaku anfusakum na fata an gane ko ko alamu biman ittaqa mahaifiyarta ana kira mahaifiyarta hindu bintu aufin ibn zuhair tana cikin wannan isnadi araftun ta ce me كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر ta إحدى ce manzon Allah yakan ɗora kanshi ne albarka a jiki ko ka ce a cinyar ɗaya daga cikin matayen shi na'am فيتلو القرآن yana kuma karatun ƙur'ani alhali ita matar tana jinin haila ai mun karanta irin wannan a baya saboda haka idan misali matarka na haila ka ce wance zo ka kwanta a jikinta kana tilawa menene laifi sai mu ce an yi a gidan annabi ai. a to ai tana haila a to kake haila ɗin kai? ai ba kai ba ne ko mace na ba kake ba suna kasance tana haila ba shi da tasiri akan karatun da kake an gane sabon jamil وتقوم إحدانا بقمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض to ga maganar ta zo ta ce ɗayar mu ma ɗayar mu suwaye mu ɗin madalla takan tafi da ainihin kafet ɗin shi in ka so ka ce kafet ko shimfiɗa ko tabarmar shi ta shimfiɗa mai a masallacin ba wai zama za ta yi ba kuma tana haila kaga tarjama ɗin ta fito? kwarai kuwa to ai abu ne guda biyu me yasa yayi tarjaman na ƙarshe banda na farkon ai na farkon ya riga gabata a baya ai to raka sabo shine zai dauko tarjama din kuma shi anan misali shi ma wannan yana daga cikin dalili kuma hadisi ne wanda yake hasanun mai kyau nasa'i ya fidda shi 273 imamu ahmad auri ainihin uku Allah ya rahamshe su daga nan wasu ke ganin ashe mace ma ta iya shiga cikin masallaci aka ce to ai maimuna ta shiga ne ta yi shimbiɗa ta fito sai suka ce to ai kuma cikin buhari akwai wannan mata bakar fata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata shimfiɗa a cikin masallaci a ciki take zaune kuma bai ce in jinin hailanki ya zo ki fita ba ko bu gane bane ai da sai ga mata tun da yarinya ce budurwa ce matashiya amma dai al'ahawatu magana mafi kewayewa kawai inda jinin su haƙura har sai jinin ya ɗauke ta ta yiwu jinin nan fa yana tsatsafowa da yawa sai ka iske tuddan nisul masjida sai masallaci ya samu ƙazanta kira musamman idan ba ta ci ƙunzugu ba misali akwai abin da suke kira rush jinin ya dinga fitowa da yawa misali to don kwanciyar hankali ta kasance a wajen amma dangane da rike qur'ani bayani ya gabata kan hadisin mi qomini tace haila nake yace ai haila ki ba hannunki take ba hadisi na gaba باب ترجيل الحائض رأس زوجها babin da ke magana mace tarjil ta tada gashin kan miji shine tarjil kun gane ko matar mutum ya miƙo mata kai yana cikin masallaci ita tana waje ya miƙo kanshi ta taje mai kai musamman yana i'tikafi shine babin da nasa'i zai ga mana ana na'am
أخبرنا نصر بن علي nasr ibn ali ibn nasr ibn ali nasr dan ali dan nasr dan ali sunan shi kenan dan sahaban ɗan abil azdi al-jahadami an gane ko? na'am قال حدثنا عبد الأعلى abdul a'ala shi ma ibn abdul a'ala wasu sun tume shi da aƙidar ƙadariya amma sun ce lam yakun da'iyatan ilaiha bai kasance na kira ba kuma ƙa'idar malamai in ɗan bid'a baya gayyatan mutane zuwa ga bid'a shi kuma siƙa ne amintace za ka ɗi hadisinsa aban ibn taghlib me suka ce shi'iyun jald lakinnahu saduq falana sirquhu wa alayhi bid'atuhu me tsabar gaskiya ne amma dan dan shi'a ne amma tunda yana da gaskiya shike kuma suka ce kaga in suka ce cikin maruwaya masu ruwaya na farko dan shi'a ba shi'a irin rafd bane su mm. su kawai abinda suke sayyidina ali shine sama da shi ya fi cancanta zama khalifa shi ne shi an ce a fahimtar magabata ba mai zagin sahabai sam a cikinsu ko alhakim da aka ce shi ne ba irin wannan ba ne abin da ya rikice ya zama shedanci da tsayata ko suka koma suna zagin sahabai Allah ka tsare muku kare imanin mu tsare mu gaba daya na'am قال حدثنا معمر
ma'amar shine ibn rashid al-azdi malamin wato a ɗai- malamai da yawa almajiri da waɗanda suka gabata ma'amar ibn rashid abu urwa ibn abi amr al-basri malamin abdurzak mai musannaf aina
عن الزهري shi kuma ya samo daga imamu zuri muhammad ibn muslim az-zuhri mutumin madina rahmatullahi alai
عن عروة عن shi kuma ya samo daga rotu ibn zubair ibn al-awwam ibn khuwailid ibn asr al- al-qurashi al-asadi na'am عن عائشة shi kuma daga uwar mu'minina na aisha aisha tu sunan kenan bahaushe kan ce a'i a matsayin takaitawa yake nufi kuma in ka ja ce indo to a'i yake nufi wannan al'ada ce kuma ta bahaushe kamar da zai ce shehu yana nufin usman ne in ya ce garba abubakar yake nufi in ya ce saifullah khalid yake nufi muna da irin wannan in ya ce faro umar yake nufi da fata an gane ko sunanta aishatu mai gaskiya ir mai gaskiya Allah ya kara mata yarda
أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم annaha cewa ita kanat ta kasance turajjilu tana taji ashe yana muka cewa tun zamanin magabata akwai mataji نعم.
ba lallai ba ne matajin kai nasu na lokaci zama irin naka kowace al'umma likullum ja'alna minhum minhajan shir'a shir'atan wa minhajan kowa da irin shir'a dinsa da kuma minhajinsa na fata an gane ko ta kasance tana taje kan annabi sallallahu alaihi wasallama وهي حائض alhali tana cikin jinin haida وهو كاغا.
مرتبك.
a tarjama ta fito مم.
ƙwararri mai tarjama din babu tarjilil ha'ib yawa to kaga ya fito alhali an sosai yana itikafi wato masallacin shi da ka fito sai ɗakin matan shi shi yasa yanzu gaba ɗaya ɗakin shigo cikin masallaci a yanzu haka in ka je madina allah ka kai mu ai ka ga kabarin anasar salama ya ɗakin da na aisha inda ya kwanta allah ya karɓi abin shi sallallahu alaihi wasallam nan ne ɗakin matan shi a wajen masallaci ɗaki yake a da ɗakunan daga baya ne cikin khalifafin banu umayya walid shi ya shigar da shi malami suka ce yi ma Allah bayani kara wani ɗan bidiyar ya ce to ai ga shi ma ai masallaci annabi a masallaci ke kabarin shi a masallaci ke sai mu ce ka san waye shigar da shi ya yi amfani da ƙarfin mulki ne magabata sun masa inkari suka ce to kubri tun da maslaha ne kafin da kabarin annabi la kai muni yayi muni ku kyale shi araftum saboda haka ya jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙo mai alhali yana i'tikafi فيناولها رأسه وهي sai ya miƙa mata kanshi sallallahu alaihi wasallam wahiya alhali ita wace ce عائشة رضي الله عنها.
tana cikin ɗakinta kai ka san ashe kenan da ɗakin da masallacin abin in ba ka bai shi tsawon kai zai ka amika mutum na ɗaki misali ai ba zai yi ba. kusacin proximity ya kai inda ya kai نعم.
ko yau ka je ka ga masallaci hmm? saboda haka wannan ya halatta to me yasa bai fito ba to ai itikafi yake مم.
ashe ya nuna maka mai itikafi ba zai fita zuwa abin da bai zama dole ba menene ne dole ba shi da lafiya rangaranga a to in ya fita itikafin ya yanki ko ba gane ba ne a iya itikafi a wannan masallacin namu ma'azu bin jabal ina tambayar ku zai yiwu ai ga ramadan nan na tahowa Allah ya sa mu ga ramadan zan iya zuwa za ka iya zuwa ka yi ice kafi a wannan masallacin limaza la limaza la malam yake cewa sharaɗin itikafi ya kasance a masallacin juma'a to Allah kuma na cewa wa antum akifuna fil masajid bai ce fil juma'a ta ba to ya za ka yi da wannan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid alaysa hadha masjid لكن ايش يا شيخ استدراك لكن لكن القرآن قال وأنتم في المساجد نصا من الذي قال بهذا ina magana yani ana mala magana da malai faɗa gaskiya ne na na ta ce a'a masallacin da ake nufi shine aljami gaskiya ne ba a itikafi sai masallacin da ake juma'a amma duk da haka wasu sun ce kai ko masallacin sallah biyar za a yi amma gaskiya ra'ayi ne mara ƙarfi saboda kaga idan kai itikafi a masallaci kamar wannan za ka tilasto zuwa ga sallar juma'a in ku kaje akwai yiwuwar ka hira da abokananka to kuma itikafi zai shafu saboda ka kawo kwanciyar hankali mutum ya yi a masallaci na juma'a kuma duk masallacin da za ka yi itika mafi lada shi ne kai a haramin makka Allah ka ba mu ikon haka ko a haramin annabi Muhammad a Madina ko a masallacin al'aqsa Allah ka kwato shi daga hannun waɗannan kafirai aladudin ya rab Allahumma alaika bil yahud Allahumma alaika bil yahud Allahumma alaika bi Netanyahu arabtum saboda haka kenan ya nuna maka cewa wa huwa mu'takifun yana itikafi fayunawiluha ra'su sai miƙa mata kanshi sallallahu alaihi wasallama wa hiya fi hujratiha kamar da bayani gabata hadisi ne sahihi na'am
babu ghusl al-ha'id ra's zawjiha babi dake magana kan mace mai haila ta wanke wa mijinta kai ka duba fa taje mai kai ta miƙo mai kaya ta wanke mai kai don Allah wannan mai ke tabbatar maka tabbatar maka da wato mace ta yi wa miji hidima jairan da ke tallata yancin mace empowerment ko suna cewa a'a a kai lokacin da za ki ce da miji ba zan yi ba because she is empowered tana da power duk wani shiri da kaji aka leka empowerment ciki to ja'irci ne duk wani shiri in kaji akwai empowerment ciki women empowerment to wani wani wata kwangila ce ta ja'ircin yahuda ake sa shigo wa musulmi akwai mai yara tawaye tun suna kanana ce to kokin aure kada mije juya kuma do Allah ku shiga Google zan ba ku assignment ku je ku ɗauko ig.europa.co ku jefa mata tambaya what are the components of empowerment menene ke tabbatar da wai empowerment ne wani shafi ne wanda ainihin majalisar turai suka aje bayani gafa abin da muke nufi da ba mace empowerment abin da suke nufi da eige shine european institute for gender equality shine eige e european i institute G for gender e equality. Da larabci al-musawatul jinsiyya. Duk ɗaya ne. kal a kul ka auri mace sama da ɗaya saboda me babu equality ita ma a ba ta dama ta auri mazaje hudu ai shi ne mafarkinsu ai shi suka kira polyandry maza hudu mazajin sai in mijin farko zo ga takalmi wani katoto na ciki sai koma ya jira tuku wannan maguzanci da agwagwanci ake sa kama musulmi haba jama'a nahnu ummatu muhammadin indana alquran wa indana sunna muna da thaqafa manufarsu kenan ko ka ce a ba mu gani ba to ai a hankali hankali ake ai ai suna testin ne su fara gwadawa bari su fara gwada kuma da yankunan musulmi abinda muke ta faɗa kenan masu kwaɗin abin nuna suna ta rikicewa ai kaza kaza an ce kaza to ba za a bayani ba mu ga abinda muke nufi ko kuna kallon kawai abu superficially ku je ku duba sai da suka ce sharuɗan kai ina zuwa ga abin da su gashi ai abin da suka ce ba sai na yi turancin ba ga shiri kuma ga sunan shafin european institute for gender may equality المؤسسة الأوروبية للمساواة الجنسية سكتشي إن أنا مغانا فأينيين empowerment na mace. it has five components ku ji da kyau masu kokarin dakon kayan yahuda ku je ku ɗauko kowane shiri mai kyau babu laifi amma da Allah ku musuluntar da shi abinda muke cewa kenan ai ba zai ka ce ka zauna ba za ka yi in aje a ɗauko mana amma ku mai da hankali mai gyara shinkafa yana da distonin machine menene distonin in kai noman shinkafa a cire mai to ke baka distonin ne kuma sai ka dauko ka kawo me amfanin rariya a gidan bahaushe to ke baka tacewa kai saboda in ka tace kuɗi ba zai samu ba ko misali kenan to ga abin da suka ce suka ce mace kamfanin da ake magana empowerment ɗinta shi ne mace dole a ba ta dama ta ji da kanta ita fa ita fa isasshiya ce tana da self-worth ito ana yi ba laifi ba ne misali in mutum banza ya zo neman ta ce a ni ba zan aure ka don ba ka da sharuɗa na addini hauna ba laifi ba ne sanin mutunci abu ne mai kyau a misali ba girman kai ba ne girman kai daban girmama kai daban to muna tare da su anan tare da kera su manufas ba irin manufan ba ne ma haka ɗin ma misali ɗaya kenan na biyu sai suka ce na biyu ‘yancin ya mace to determine choices ta zaɓi abinda take so a rayuwar nan shi ma nan ka ce to me matsala misali ba za ka ce mata ke ga wanda za ki aura ba ne ne ubanki sai wanda na gada ma'akar ka haka su ma nan kace muna tare da su amma manufarsu daban mahangansu da namu ma daban a cikin sunan da tirmidhi ai akwai mace wadda ta kai karan babanta gun annabi ta ce ya rasulullah ya aura min wanda ba na so annabi ce to shikenan na baki dama ki zaba ayi ko a bar auren ta ce ya rasulullah da ka sa baki babu komai dama don a nuna musu iyaye ba za su tilasta mana ba kuma mana maganin yancin mace tuntun da annabi ya riga ya mana tuntun tuntun matsalarmu mun nesa da karantar addininmu ne kawai hangen hadarin nesa ya sa muke wanka da ba haya ta tashi da ɗoyi a uzu billahi na nawa kenan? na nawa kenan na uku sai suka ce suna da dama to have access to opportunities and resources shi ne ma'anan empowerment na uku sun ce empowerment da suke mana da ainihin rukunai guda biyar su nake karanto muku mai na uku kowace irin dama a ba su muka ce au to inda haka ne kuwa to wannan daman iyayen kasashen duniyan da suke magana yancin mace a bata dama sun karya yanzu ka dauki misali sun ce a ba mace dama ta yi mulki kar ka sa mata iyaka ta zama shugaban kasa ta zama god na kasa muka ce to wai america yau yau america da samun yancin kanta shekara 247 kai lissafi kai lissafi america da samun yancin kai yau shekara 247 in kuna da abinan ku yi lissafi wace shekara muke yanzu nan 2020 to kaɗai da 1776 na yi kuskure ku ku yi maza ku lissafi ku bani menene balance din 2023 minus 1776 na 247 go 240 to shekarar da america ta samu yancin kai ranar 4 ga watan july 1776 zuwa yau yau shekarar ta maitan da 47 da yanci amma ba su ba mace opportunities na shugabancin kasar ba ko ba ku binci sakon ba ne to da allah ƙorani ne hana su da don me kuke kawo mana ainihin wannan talla nan waɗanda suke tallan abin sun ƙi suna aiki da musuluncin da ƙinsu da sansu na jin baku finci saƙon nan bako? to ke don me za zo a ruɗe ki ‘yar uwata a yi miki sagegeduwa ki tashi can kace kare bawan bawan layin bari shiga taitayinki da hankalinki duwa da hadan da za a yi NGO a ce ana ta turanci a turai a dan samu kuɗi ku je ku samu kuɗin amma a kul kuka shiga sansanin addinin abinda muke cewa ke kowa na son kuɗi kuma duk wanda yake daga kafin son kuɗi ya rena maka hankali ne waye baya so ka zo ka ce ni malam kana son kuɗi sun ce a ba zan so ba ko ba haka ba wa innahu li hubbil khairi akwai wanda aka ce amma ka so kuɗi so mai ma'ana da karka sai da lahirarka period za ka rayu ba kudin ai ba zai yi ba amma karka zamantu kawai abin nan misali kun ji nawa ina son ku rike wannan wurin da kyau duk inda ka ji wata magana akwai empowerment na women to ga abin da suka faɗa wanda suka faɗa kuma su ne can gindin magani European Institute for Gender Equality ai kaga wasu daga cikin yan boko masu imani suka ce a equality a a sai da ce equity dai to kaga imani suka ce karka ce equality sai dai ka ce ai equity ai adalci mata za ka rayata mace da namiji bayan mahalicci ga da tsara ba nasoshin qur'ani ai equity ya magana akai walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal kaga nan equity kenan misali amma kace ai duk ɗaya ne kawai ba gaskiya ba ne in duk ɗaya ne mun ga ana cewa men at work ba a cewa women at work ka taɓa gani? ku fito ku yi aikin mana kuma misali su wa ke riƙe rindima rindima bindigogi ce a ka san ba aikin ba ne amma sai su rutu cewa duk ɗaya ne ya za a ruɗe ki da ƙarya zamani da ake yaƙan musulmi a ƙi ƙwaƙwalansu sun san addinin ba zai yaƙu ba amma sace bari mu je mu yage namu ta hanyar lalata kwakwalan mutane kuma ku fara da yara ƙanana ta hanyar karatu to da Allah a gyara abu a musuluntar da shi a tsaftace shi abinda muke cewa ke ya dace da musulunci in ka sayo kwandon tumatir dole sai ka yi tsince tsince mai kyau da mara kyau kun san riga kun san riga ba samari ba ku san riga ba mece ce riga na'am ta cewa shi ne a rege madalla wata hausar riga mata sun sani Allah ji kan iyayenmu a ƙauye kun ga matankaɗi ɗin nan matankaɗi a ringa sheke wanda yake ba da ga kuma rariya to in dai a rayuwa ana tacewa to kai sai abu zo maka da yammacin duniya kafirai makiya Allah da Allah ce kin ku suke sannan ba za ka tace ba wai ce da kai ba za ka karba ba a to muka yi boko kuwa muke zuwa asibiti kuwa abinda muke cewa islamization of sciences shine abinda muke cewa to Allah a fahimci inda aka dosa da kyau na gaya muku nawa kenan kun gana sa'i muke yi kila ka ce mun shiga wata duniya ba mu shiga ba duk tafiyar ɗaya ce khalas me alaka su da wannan hidimar mace ga miji yanzu kai ta za a yi kai miji ka ce ina abinci ta ce baka san kicin ba yalla bai ai ba zan zauna lafiya ba wanci da Allah ruwan buta ta ce a ga buta nan kusa da kai ba inda auren zashi tunda shi zai hidima yayi kaza kaza ai ko ba a gaya miki ba ba a gaya maka ba ai soyayya din nan ba kai kyau shi yasa da yawa daga cikin su kan ce wallahi malam ai wannan sam ba da mu za ci ci musulunci muka ce alhamdulillah in ana cin baure baure ba a tona shi in ko ana tona wata ran ba a ci ba in ji haruna oji mu karisa don mu kuma mu kammala hadisin na faɗi nawa kenan ku gaya min na farko kaga ba ku riƙe ba kuma nin fata ku riƙe ne saboda yaro saba da kwanan rami ko da wuya ka same ka ka kare addini da irin bai wanda Allah ta'ala ya maka araftun magana cewa a ba mata damammaki sai na ba da misali america sun ba ta dama ta yi mulki germany ba su taɓa ba mace dama ta yi mulki ba sai sau ɗaya angela merkel so biyu mata suka yi shugabanci a ingila margaret thatcher da theresa may ɗinkin duniya ba a taɓa ba mace dama ta yi sakatare wai duk ƙur'ani ne yana kwan a sani na sau ɗaya mace ta zama vc a jami'in najeriya ban sani ko yanzu ba grace alela williams ewa daga baya kenan a jigawa akwai na sani to in aka fara samu a abuja ma an yi an samu ai ina maka magana tun tuntun me yasa aka makara wajen musu zaluncin ba makara ba it's late to wannan kenan wannan aidin ana kiransa lai wannan ya zama afterthought daga baya aka yarda mis me yasa tun farko da aka fara ba fara ba da sauran misali sai kuma suka ce ku ji kuma ainihin shishike na hudu na ma'anar empowerment shi fi ko nema ban tsoro suka ce tana da dama to have power to control power of control over her own life tana da power ta sarrafa rayuwarta yadda take so ta suka ce a cikin gida da wajen gida to yanzu wa zai ji wannan ya ce a'a mai ake nufi shi ne ma'anar empowerment din su suka faɗa ba muka faɗa ba kenan in ta fita waje ta yi abin da ta ga dama wanda zai ɗauke ta ya ɗauke ta dubin da su tafi sannan na biyar sannan kuma tana da dama ya zama tana da tasiri wajen yanke duk shawarar da za cikin al'umma wajen kasafta tattalin arzikin ƙasa ita wannan ai ba za ka ce laifi ba ne wance a matsayin ku na mata me ya shawara ku annabi yana neman shawarar matan shi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa sune kamfanin na idan ka ji magana empowerment kuma kowa da yanda yake fassara shi amma duk yanda za ka yi ga abin da suka ce hikimar shigo mana da wannan hadisin da muke magana a kai babin da ke magana mai haila ta wanke ainihin kan mijinta inda lokaci kawo mana hadisi na gaba amru ibn ali ibn bahr ibn kanz al-sayrafi shine al-fallas kenan thiqa ne babban malami ne na'am qala haddathana yahya ya ibn sa'id ibn farrukh al-qattan kenan al-hafiz قال thiqa حدثني سفيان sufyan ibn sa'id ibn masruq wato al-thawri babban malami ne
قال حدثني منصور ibn al-mu'tamir dan abdullah ibn rabi'a na'am عن ابراهيم إبراهيم ابن يزيد ابن قيس بن الأسود ابن عمرو بن ربيعة واتو دقشكين فقهاء أني فتتو نعم عن الاسود ابن يزيد ابن قيس ابن القمة ابن سليمان ابن كو... س- سلامانكي ابن كحيل ابن نخع النخعي نعم عن عائشه قال كاجي إسنادين كينا تقولنا ذن تنبيكو ثلاثي ne ko ruba'i ko kumasi muka koma tsarin mu a baya na'am سباعي suba'i ne bakwai ko na'am yace mi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudni yakan kusato da kanshi gare ni hmm?
وهو معتكف alhali yana cikin i'tikafi فأغسله وأنا حائض kuma na wanke shi na wanke mai kannan shi alhali kuma ina hailafa mun sami hidima iri nawa wanne da wanne da wanne a kafin wanke kai tukun yawa ɗaukun madalla na biyu shimfiɗa na uku ashe yana tabbatar maka da hidimar mata ga mijinta haka ne shari'a ta amince da wannan bal ma ta yi umarni saboda a zauna lafiya kai ma ba laifi ba ne ka ce wance kawo kayankin wanke miki ba illa ba ne kawo hijabinki in wanke miki in ba ka da lokaci ka ɗauki nauyin mai wanki da gwa ka biya ba daga kudinta ba tare da ba dolanka ba ne kuma inda hali ka sai musu da Allah mashin na wanki ba kai washin mashin ba ai yana sauke musu wahala da yawa tausaya musu bayan Allah su shiga kitchen su yi maka aiki su yi kaza kaza kai din nan in yaro ya cika ainihin pampers da ba haya sai ka gudu ita za ta wanki ka kalli hidimanta mana don Allah to da haka yani ba wanda zai mana wani bayanin wace ce mace musuluncinmu ya ishe mu na fata an gane ko Allah ji kan Sheikh Isa Waziri da dadewa wata muna ainihin hukumar shari'a ta Kano wai sai aka yi turawa daga America sun zo suna magana za a wayar da kan musulmin Kano akan matsalar AIDS sai ce mu za a gaya mana mu da ko kallon ma an ce mu kiyaye idanun gaskiya malam ya faɗa yana magana a hankali amma ran kwashe yake maka guduma mun zama kawo mana wannan eh ƙur'ani bai ce mu rinse da ba kuma Allah bai faɗa ba ƙullil mu'mini na ya gudu mina da sare ta ku da kallon kuke da fasadin mu za ku zo ku gaya mana wannan wai kamata mu gaya mu Allah ka samu dace Allah ji kanshi da rahama ya ji kan dukkanin malamanmu da suka koma zuwa ga Allah da dukkanin musulmi ƴan uwanmu da aka jefa musu bam a ainihin tudun biri sunan wurin kenan ko wannan zalunci ya kai zalunci ko kuma mistake ne wani ke gayan ba har yanzu adadin ba ba a gama sanin adadin ba la ilaha illallah yanzu wannan aika-aika inda zai faru a wani yanki na ƙasar nan za zauna lafiya? Allah sarki arewa wayo Allah ina shugabancin arewan oho me ake ciki Allahu ala mutane suna harkarsu ku zo ku jefa musu ban waya mantuwa ne an yi irin wannan 2017 an yi mafulani irin wannan kwanaki a jihar nasarawa kusa da ainihin makaudi dun mantuwa ne hakan arewa za mu zauna sai da ce Allah wade to kuma shi kenan Allahu akbar Allahu akbar shi kenan ran sa tafi kenan yanzu don Allah ko miliyoyi aka ce an bayar wai kudin fansa ake cewa komai to za ka fanso min ran wanda ya tafi ne? na tabbatar muku ba zai yi wannan ya faru a wani yanki a ƙasar nan a zauna lafiya ba inda ake irin wannan cin kashin sai ka zo arewa ta kuma kila mu din ne ba mu san ciwon kanmu ba yawa babu shugabanci tsaye ba mai cewa ai duk jama'a kuma in ta zama ka babu jagoranci ai ta lalace Allah karka samu lalace ya Allah muna da lokaci? to ci gaba أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض الفضيل ابن اياض ابن مسعود ابن بشر التميمي اليربوء الخراساني مالم فضيل متمن عبد الله بن المبارك دكان سمين باين الله ما جهادي الله يرحم شيش نعم عن الأعمش shi kuma ya samo daga amash mun sha magana kan amash suleiman ibn mahran rahmatullahi alai عن تميم بن سلمة ibn salama abu salama sulami al-kufi wakila al-khuzai عن عروة ibn zubair kenan عن عائشة shi kenan tukewar isnadin kenan ko أن رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كان يخرج رأسه من المسجد yukhriju ɗaliban arabiya menene bambanci yakhruju da yukhriju wanda ya sani na'am a bambanci yukhri ko kale arabiya tace annabi yukhriju ina tambayar ku in ka koma arabic grammar nahwu menene bambancin yukhriju da yakhruju a qur'ani akwai yakhruju نعم min bayni sulbi والتراجم akwai yukhriju a qur'ani akwai yukhriju تخريج الحجاب ma dalla to menene bambanci ya khurju da yukhriju na'am na'am dan uwa yace misali wanne ne wanda ya faru so daya wanne ne wanda ya maimaito ina ka samu wannan eh sheikh la ina jin ba za su yarda da kai ba suna jin ka na'am malam bambanci ya khruju da yukhriju ya sheikh faddal to shi ya khruju fa shi ma ba za su yarda da kai ba Mm. akwai bayani wa min wa iyyakum to shamsu ina jin ka Mhm. daga murya irfa sauta ku ji fili ne lazim ya khuruju lazim menene lazim madalla shi suke kira a english grammar non-transitive verb wanda ba zai ɗauko maka maf'uli ba an gane ko non-transitive to shi yukhriju fa muta'addi shine transitive kenan to gwari-gwari kamar ya idan ka ce ya kharuju yusufu min albayt yusuf yana fitowa daga to ashe an an san wanda ya aikin ke to wannan aiki ana kiran shi lazimi non trans dan ba zai dauko maf'uli ba yana fita amma yukhriju daga akhraja ne yukhriju ikhrajan af'ala yuf'ilu if'alan amma kharaja fa'ala yakhruju yaf'ulu khurujan fi'ulan kenan ya fita amma yukhriju ya fitar Ku gane bambanci ko da hausa na ce ya fita da ya fitar baka jin da bambanci ya fitar da kuɗi daga aljoshi kana zaidun yukhriju nuqudan min jaybihi yukhriju kace yana fitarwa to ainin cewa ta yi yukhriju yana fito da kan shi gare ni Allah sa kun gane to shi suke kira non-transitive misali da english idan ka ce ainihin a he sits sits wani iri ne ya zauna akan kujera me za ka ce inda ka ce ya zauna akan kujera me za ka ce da turanci he sits sai ka sa on sai ka kawo preposition to duk verb duk aikin da ba zai dauko maka ainihin object kai tsaye ba sai ka sa harafi suna kiransa non-transitive I mean to kaga yayi kama da fi'il na larabci jalasa alal kursi lazimi ne amma idan ka ce he eats ya ci biredi me zaka ce zaka ce he eats on bread ina zaka faɗi haka ai it din ya ɗauko maka object kai tsaye to shine transitive kenan shine a arabiya ake cewa muta'addi a fahimtum to shi wannan fi'ili da ya zo sai yake cewa me annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukhriju ra'sahu kenan yukhriju nabiyyu ايش ra'sahu maf'ulun bi annabi sallallahu ya kasance yana fito min da shin a Hausa yana fitar da kai ne ko yana fito da kai da Hausa ya ina yana fitar zaka ce in kace fito kuskure yana fitar min da kai ko yana fitar min da kai shi ya fitar da kai gare ta domin ainihin ta wanke mai almuhim dai bambancin ya kharuju da yukhriju shi kuma irin wannan fi'ili yukhriju mudari'insa wannan ya rufu a zakai mai tunda ai mazidi ne ai abinda ya kamata mu ƙara kuma kenan mazidi ne bil hamza to tace yakan fitar min da kanshi sallallahu alaihi wasallam daga masallaci wa huwa alhali shi ciwa mu'takifun yana itikafi fa aghsiluhu yawa na wanke mai kan nashi sallama alhali ni ina haila kun gane ko ina haila jini na haila in ya tsarto a jikin rigar mace tsarto kamar ka ce kamar kwayan dawa sai ta ga digoci za ta iya sallah da wannan rigar? na tambayar ku jinin haila wa ya tsalo na ka'anil mahidi kulhuwa azan to sai aka samu jinin haila ya dan fatsuka kamar abinan kwayar dawa a jikinta za ta iya sallah da wannan rigar? na'am sai mu ce kwarai mai iziya ya ce mai faslin yu'ufa an damin yasiri ko an yi afuwa game da jini ɗan kaɗan sai ce wa damul yasir dunal baglatin dirham ko ba ka ba wanda yake bai kai girman taro ba da ke shacin kafa na gaba ta gaba na alfadari albagla kenan ya ba da misalai da yawa saboda addini sauki ne wannan bada misali ne kawai tace alhali ina cikin jinin haila wannan hadisi ne sahihi hadisi na gaba أخبرنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا marla wannan hadisi kila na karshe kenan hadisi ne sahihi an samu daga Qutaybatu shi kuma daga Malik imamu na Malik babban mutum shi kuma daga Hisham ibn Urwa Allah ya rahamshe su gaba daya shi kuma daga baban shi Urwa ibn Zubair shi kuma daga nana Aisha an gane ko Allah ya kara mata yadda qalat tace kuntu na kasance urajjilu ra's rasulillah urajjilu ra's aish rasul na kasance ina taje kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ana haidun a lokacin da nake alhali kuma ina cikin jinin haila ina jinin haila sai in taje gashin kanshi a wannan hadisi kamar da muka ji sahihi ne ya ƙara maimaita mana dai hidima bukhari ya fi da wannan hadisi wato aure har takwas muslim aure biyar abu dawo da wuri biyu tirmidhi hadisi mai lamba 800 da ainihin hudu imamun nisa'i haka dai littattafai na sunna imamu ahmad bin hanbal a cikin musnad wurare rututu ya fidda wannan hadisi wannan shine abin da ya sauka abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kan shi kuskure Allah ka gafarta mana ya Allah ta'ala muna roƙonka muna tawassuli da sunaye kyawawa naka ya Allah ka kawo mana ɗauki a rayuwarmu ka haɓaka imanin kai mana maganin damuwa a rayuwarmu ya rabbal alamin waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu wannan ta'addanci da ake wa musulmi a ƙasar nan da sunan amince da sauransu Allah ka ba da iko a ɗau matakin da ya kamata nan abin nan ya tsaya haka kuma Allah ka tsara mana haƙuri da juriya ka samu dace Allah ya mai da kowa cikin gida lafiya Allah ya mako albarka sannan kuma muna ta'aziyar rasuwa na mahaifin ladaninmu mallabaran kanya Allah ji kan baba ya mai gafara ya fi ina tsammani shi kanshi yana can gida bai dawo ba cikin to haka na samu labarin rasuwar jiya shamsu ya kira ya gaya min to muna wannan ta'aziyya Allah ya ji ganshi ya mana ban sani ba ko da yake wannan ayi magana aka ma da samu committee da kai ziyara can kila kun tafi ko barakallahu fikum to anan zamu tsaya tambayoyi inda kuma as'ila to shikenan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allah ba da lada